أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ما سوكلم لسورارم تا كفريا للعباريتا سنة تي في إي كا إس كو إي كي إس إسلام كتاب والسنة على فهم سلف الصالح منا مكو بيسوا تأدين المسلمين sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 233 kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da 'yan uwa suka sani ba su bibiyar mu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to a darasin da gabata mun tsaya ne bayanai farkon suratul al-mujadala ko suratul mujadila an gane ko an ce suratul mujadala sura ta jayayya domin wannan mata ta yi jayayya da manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'amarin mijinta in kuma an ce suratul mujadila mace mai jayayya suratul mujadila kuma sura ta jayayya domin jayayyar ta abku ala ayyati hal dai bayani ya gabata akan wannan yanzu ayar da zamu tashi akan ta zamu tashi ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab an gane ko a aya ta uku a mas'ala ta 181 domin shine bayanin sai ke akan ayat take akan jerin ayoyin alqur'ani tunda mun haɗa littafai ne guda biyu da littafi guda ne da sai mu bi mas'alolin shi a jiri amma yanzu da yake littafai ne guda biyu to muna bin jerin ayoyi ne malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala walladina yuzahiruna min nisa'ihim wadanda suke yin zihari ga matansu an gane ko yuzahiruna imam asim shine karanta yuzahiruna daga zahara yuzahiru kenan akwai qira'a yadhharuna wato imam nafi' da ibn kathir kenan da abu amr da yaqub sun karanta yadhharuna kenan sai zamanto yatadhharuna ne sai an kamai da daga tazahara ne kina sai an kamai da ta'un ta koma za'un an kace yazaharuna an gane ko daga tazahara ne ya tazaharu tazahuran sannan kuma akwai qurra a sauran sun karanta walladina wato abin nan walladina yazaharuna an gane ko wanda kuma ita ce qira'a ta sauran qurra ya an fitar da waɗannan guda biyar muka duba hamza kenan da kisa'i da wato khalaf kenan an gane ko waɗannan kuma da kuma abu ja'far sun karanta yadda haruna yadda haruna ta an ce yadda haruna sai zama to kenan asalin shi ya tafa haruna ne sai an kamai da ta'un ta koma wato za'un kenan duka dai almuhimmu dai suna nufin asalin shi daga azhar ne baya mutum ya kamanta bayan shi da bayan mahaifiyar shi ma'ana haramci kenan ta fuska haramci an gane ko to mun kawo qira'a cikin da taujihin su sai da mun to kenan yuzahiruna da yazaharuna buskai yazaharuna ba saboda tashdidi ya fi karnu da karfi to tana yiwa ya zama to ne ya faɗa so daya wani kuma ya faɗa so ɗai so biyu ya maimaita wani kuma zai yi so ɗai bayan ya yi kafara kuma ya sake yake na dai ayat ta shafe su ko kuma ya zama to duk ma'anar fa'ilan duka dai guda ne wanda ya zahare ba yana nufin ba kuma kafara ba ta hauka ba sai kai ɗai biyu uku a da kai ɗai ɗin ta haukan ka amma mutane wani zai yi zahari ɗai wani zai yi biyu wani zai yi uku wani kuma zai yi ɗai ya maimaita shi ya ta akidin sa duka aya dai bata manta da su ba maganganu ne na malamai yace to Allah ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda za su yi zihari daga matansu su ce kenan in wato bayan shi kamar ban bayan mata shi ne yadda mahaifin shi ta haramta gare shi haka ne ita ma kwanciya da ita ta haramta ga mata shi ta haramta gare shi to sun mai ya'udu na lima ƙaru sannan su dawo ga abin da suka faɗa an gane ko to fata hariru raqabatin za su yantar da wuya na ana rufin su yantar da bawa domin ba wuya ne kawai za a je yantar ba utlika aljuz'u wa urida bihi alkullu an gane ko min qabli an yatamassa kafin su shafi juna domin jima'i asalin shi jikin fatan namiji za ta shafi fatar mace ya an ce namiji ya shafi mace saboda farko shi ke farawa galibi in ba mace ta kai fasika ba da wuya ta fara neman namiji an gane ko to amma kuma ya hankalta ma yadda saduwar take faruwa ta ma sa sun shafi juna domin waɗannan wato fatocin guda biyu suna shafar juna ne lokacin da ake gabatar da wato abin nan sunna ta aure malin ya ce to la ya bai koyuwa ga mutum anna tartibahu ta'ala da Allah ya jeranto madaukakin sarki alkafara ta kafara bil itqi yace a yantar kenan wanda yayi fata hadiru rakabatin sai ya fara da cewa za a yantar da baiwa ko mu ce za a yantar da bawa ko baiwa ala zihari akan mutumin da yayi zihari an gane ko wala audi da dawuwa ma'an gaba daya kenan akwai sai ka yantar sannan kuma sai kami wato sai ka yantar akan zihari sannan ka dawo akan abin da kake ina fata an fahimce ni malam yace to yufamu minhu za a fahimta annal kaffarata cewa kaffara ta zihari la talzamu bata lazimci mutum ba illa bi zihari sai mutum yayi zihari wala audi kuma sai ya dawo ma'antari kenan mutumin da ya yi zihari amma bai da niyyar dawowa akan maganarsa shi bai da niyya ya ce ita kamar ya haramta ta kamar ta haramta gare shi kamar da mahaifi ta haramta gare shi amma bai da niyyar ya dawo kan wannan magana to yanzu in yayi wata hudu wannan mata ta haramta gare shi sai yayi zihari to in bai kafara ba shikenan in an kai wata hudu mata ta kasa hankuri sai ta kai shi gidan alkali a kashe auren shikenan magana ta kare in bai da niyyar dawowa to amma ina da niyyar dawowa to lokacin ne zai yi kafara dan mu fahimci bambancin to shine malam yace to wa qawluhu amma inda Allah yace walladhina yuzahiruna min nisaihim wadanda suka yi jihari ga matansu thumma yauduna sannan suka dawo lima qalu ga ga da abin suka faɗa ma'ana suka dawo suka ce wannan magana sun yi kuskure za su fitar da kafara kenan fa ta'dilu raqabatin sai su yantar da baiwa min qabli an yatamassa kafin su shafi juna malam yace to sarihun wannan yayi bayani karara fi cewa أن التكفير واتوين كفارة يلزم كونه قبل العود إلى المسيسي أنغاني كو يا زمن تو واجبيني كونه قبل العود كافي متون يداو إلى المسيسي كافي يشافي مچي كنما أنا با إن متون يي ظهاري أنغاني كو kafin ya dawo ya shafi matarsa zai fitar da kafara ina fata an fahimci to ita ko ga aya ta ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim wanda sun kai zihari thumma yauduna lima qalu sannan sai suka dawo ina fata an finci kenan kaga ita ko wannan aya ta nuna cewa sai mutun ya dawo sannan mi sannan zai yin kafara ita ko wannan aya ta nuna cewa mi wato wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fatahri lubatin min qabli an yatamassa kafin su abin nan kafin ya dawo to kidan kaga na an samu matsala nan an ce zai yi kafara kafin ya dawo nan ko an ce a'a in yayi zihari sai yayi kafara sannan sai ya dawo sannan sai yayi kafara to kaka zamu yi da waɗannan maganganun guda biyu malam yace to i'lam ka sani awwalan magana ta farko anna ma rajjahahu ibnu hazm abinda ibnu hazm ya rinjayas min qawli daud ta magana ta daud az-zahiri kenan in ka diba cikin al-muhalla za ga wannan magana inji mai wannan tahqiqin wannan littafi a mujalladi na goma shafi na hamsin da biyu duk da yake mujalladi irin waɗannan ana samun bambanci kawai dai a faɗi babin da an kai zancen zihari wa hakahu ibnu abdulbar ibnu abdulbar dan malikiya kenan ya kawo wannan bayani an bukair ibn al-ashajj daga bukair dan ashajj wal farra da kuma farra'u wa firqatin min ahli al-kalam da wasu firqa ta mutanen da suka iya suka kware wajen magana yace wannan magana kenan ibnu abdulbar ya kawo cikin littafin shi al-istizkar al-istizkar shine babban wato littattafai ne na dan malikiya da wuya a samu irin da ibnu abdulbar yana da sharhi na muwatta at-tamhid sannan kuma yana da sharhi na wato da na biyu da muwatta shi ne al-istizkar wadanda littattafan suna da mazhabobi daban-daban akwai maganganu da dama mawsu'at ne na ilimi suna daga cikin manyan littattafan malikiya kuma yana littafi cikin al-isti'ab fi bayan al-ashab wajen bayanin wato sahabbai kenan almuhimmu dai babban malami ne ya ce to wannan riwaya da shi ibn hazm ya yi rinjayis kuma ibn abdulbar ya kawo ta wa ƙara bihi shu'ba shu'ba ya faɗi wannan magana an gane ko min anna ma'ana sun ma ya'uduna lima qalu sun kace to su abin sun ka dauka sun ma ya'uduna lima qalu huwa auduhum ila lafzi zihari kenan waɗanda sun ka sake dawowa zuwa ga lafazi na zihari su haka sun ka fassara sun ma ya'uduna lima qalu kenan a wajen su in an kace wallazina yuzahiruna misa'im wanda sun kai zihari sun ma ya'uduna lima qalu sannan suka sake dawowa suka yi zihari malin yace to fa yukarrirunahu marratan ukhra suka sake maimaita shi ake nufi malin ya ce ƙaunin baƙilun magana ce wadda take ba ta da wani inganci wagga magana da ibnu hazm ya ɗauka tare da rijja abin da shi dawud ya ce tunda dawud shi ne mai mazhabar zahiriya ba ibnu hazm ba shi ibnu hazm shine adadai littafan wato manya cikin ilimi wato cikin wannan manhaj don wasu ce ba a ce mata mazhaba manhaji na zahiriya malai yace wannan magana dai babu ta bi dalili annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam malai yace kuma dalilin da yasa ya faɗi wannan magana saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lam yastafsir almar'ata bai nemi bayani ba fayyace bayani daga mata allati nazarat fiha ayatu dhihar wadda ayat dhihari ta sabka akanta yace ko ta dalilinta hal karrara zawjuha shin da ta zo ta ce mijinta ya faɗi wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tambaye ta ba hal karrara zawjuha sigat adh-dhihar shin mijinta ya maimaita wannan siga ta dhihari amla ko ko a'a malam yace wa tarkul istifsal rashin barin neman a fayyace abu an gane ko yunazzalu manzilatal umumi fil aqwal a wajen aqwal an dauke shi umumi kama ta kaddama miraran kama yadda ya maimaitu so da yawa ma'ana ka'ida ce ta usulul fiqh malamai suka faɗi cewa in dai ba a yi istifsali ba an ka zo cikin magana kawai aka bar shi to umumi na kama inda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu bai ce a iyaye ba musulmai ko kuma kafirai a'a tun da ya ce iyaye kenan ya shafi dukkan iyaye domin tarkul istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umumi fil maqal kenan wagga magana da da dole sai miji ya maimaita da ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaye wannan mata shin ya maimaita ko ko kawai sau ɗaya faɗa to tunda bai ce ba ya maimaita ba kawai yace hukuncin ya tabbata kenan ko ɗaya ya faɗa ko maimaita yayi duka da hukuncin zai tabbata malam yace wa tahqiqu abinda azzance tabbatacce annal kaffarata cewa ita kaffara wa man aljima'i qablaha da hana jima'i kafinta kenan sai wato abin da sai an yi kaffara sannan za a samun saduwa la yushtaratu fiha takriru sighati dhihar ba a shardanta cewa sai mutun ya maimaita na fata an fice ko baka maimaita ba in dai kai ziharin shikenan an hana jima'i saduwa da iyali kenan an gane ko da kuma wato sai mutum ya yi kafara kenan sai mutum ya yi kafara an gane ko sannan kuma wai da izini ya sadu da iyalin shi amma kuma ba dole bane sai mutum ya maimaita wannan da ya faɗa su guda magana ta kare malam yace to wa ma za amahul ba'du da abinda waɗansu mutane sun kariya aidan kuma sun kace min annal kalama fihi taqdimun wa ta'khir sun kace a cikin wannan aya akwai taqdimun wa ta'khir an gane ko kadiba cikin muqaddamul qur'an wa mu'akhkharuhu zaka ganshi malaman tafsiri ga kaida ce da in ka dauke ta ma zaka iya tafsirin ta kawai kai bincike cikin balaga balagatu taqdim wa ta'khir kuma cikin alqur'ani ka dauke shi da kuma inda akai sabani da sababul yana cewa asbabul ikhtilafil mufassirin da kuma fa'idun da za a samu a cikin wannan wa taqdiruhu qaddara shi sun kace wallazina yuzahiruna min nisa'ihim wadanda suka yi zihari da matansu fatahriru raqabatin to za su yantar da baiwa an gane ko kuma ce bawa kenan min qabli an yatamassa kafin su sadu da iyalinsu thumma ya'uduna lima qalu sannan su dawo ga abin da sun ka faɗa salimina sun kubuta min al-ithmi daga zunubi bi sababil kafarati saboda kafara da suka yi malin yace ghairu sahihun aidan wanga cewa akwai at-takhdim wa ta'khir wa magana bata inganta ba lima taqarrara malin yace saboda abin da ya tabbata fil usuli a cikin usulul fiqh min wujubil hamli abu ne wanda ya zamanto wajibi a ɗauki magana ala baqa'it tartibi a ɗauki nasi akan jerin kalmomin shi yadda sun ka zo haka suke a asali illa ne dalilin ba a cewa akwai takdimi da ta'khiri sai in an samu dalili ingantacce kwakwara malin yace to wa ilaihi ishara kuma gare ga irin wannan ka'ida ne aka yi ishara kenan ko yayi ishara bi qauli sahib maraqis sa'ud mai littafin maraqis sa'ud alfiya ka wato usul fiqhi ta kasan Mauritania wadda wani malami kasan Mauritania yayi wanda asalinta wato abin nan ne ikhtisari ne ko nazm ne yayi na jam'ul jawami na Imam Suyuti in gane ko duk da yake wajen aƙida yana rinjayen da wani lokacin aƙida ta a sha'ira an gane ko amma ya yi sharhin littafin da kansa shekh muhammadu aminu shankiti kuma shi ma ya sharhin wannan littafi duk da yake ɗalibin sa ne ma sharha yana rubutawa sunan sharhin mai littafin nashrul banud ala maraqi saud shi kuma sharhin shekh muhammadu aminu shankiti nasrul warud ala maraqi saud duk da yake akwai ko baiti 100 da wani abu ne waɗanda malam bai samu abin nan nasu ba ko kuma ba a same su ba cikin littattafan malam shi yasa ina ganin daga baya aka cika wato wannan sharha din to ban sani ba ko cikin wani wuri ne inda malam ya sharha suka cika ko cikin usulubin malam wallahu ta'ala alam almuhimmu dai cikin maraqis saudi yace kadhaka tartibul li ijabil amal bima lahu rujhanu mimma yuhtamal kadhaka kama haka ne tartibu a jeran takalmomi na su yadda ya zo li ijabil amal dan a wajabta aiki bima lahu rujhanu game da abinda an karin jayis mimma yuhtamal ga abinda za a yi ihtimalin shi an gane ko yana kawo wato abubuwa ne waɗanda abin nan mai tahqiqin wannan littafi yace kaliba cikin maraqis saud yace safha ta 32 a rakami na wato 218 wannan kuma sai an san taba'ar da ta yi abin nan inda baiti ma ya kawo baiti na kaza da ya fi ma sai kadiba cikin inda an rubuta baitin ya ce to wasa ta nazkuru in ji malam ya ce za mu ambata insha Allahu in Allah ya so aljawaba amsa an hada ishkal daga wannan ishkali da akwai alama zahibil a'immatil arba'a an gane ko akan mazhaba ta malamai guda hudu radiyallahu anhum Allah ya yarda Allah ya yarda da su wa ardahum ajma'ina kuma Allah ya sanya yarda su ga sauran mutane ardahum ana sanya kaunar shi da yarda shi an gane ko ko kuma radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa ardahum kuma yana roƙon ko radiyallahu anhum Allah ya yarda su wa ardahum kuma Allah shi yarda da su kana ya bambanta suka dauki waccan jumla ce ta bada labarin Allah ya yarda da su saboda ayyukan da suka yi a zahiri suna nuna cewa Allah ya yarda su ardahum kuma ana musu addu'a ko kuma Allah ya yarda da su kuma Allah ya ƙara yarda da su kenan sai zaman tuta akidi na ajma'ina gaba daya malam yace to fa naqulu zamu ci wa billahi nasta'in ga Allah kadai muke neman taimako an gane ko wanda neman taimako wanda ba a neman kowa a wajen Allah ba a neman shi sai a wajen wani sai wajen Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma akwai taimakon da ana neman shi a wajen wasu mutane wanda dama Allah ne ya sahala wannan a neme shi wajen su ina fata an fahimci sai an bambanta tsakanin taimakon da ba a neman shi a wajen wani sai wajen Allah kamar ba da arziki kamar ba da sa'a ko kaza wanda ba a neman shi a wajen kowa sai a wajen Allah domin Allah ne ɗaya ke iya ba da wannan amma akwai taimako irin wannan na taimako irin na wani ya taimaka maka da abinci ko ya taimaka maka ko ya taimaka to wannan kuma shari'a ta da shi amma abu ne wanda ita ce shari'a ta ce wato an amince da wannan to in baka bambanta tsakanin waɗannan ba sai ka je ka auka cikin matsala ina fata an fahimce ni shi yasa nan malai ce wa billahi nasta'in dan neman taimako game da al'amarin ilimi da karatu da motsawar jikinka da wani abu ba wanda ya isa yi wannan in ba Allah subhanahu wataala ba an gane ko wannan shine da da kyau da ke ilimi su fahimce shi kenan malin yana son ya nuna cewa wato waɗanda suka nuna cewa sun ma ya'udu na lima ƙalu ma'ana sai sun sake faɗar kalima ta zihari shi ne ake nufi sannan su fitar da kafara sannan kuma su yantar da gwaiwa ko ko a'a sun ma ya'udu na lima ƙalu sannan su dawo kinan kamar an yi takdimu ta akhir ne wallazi ne zahiru na min nisa'ihim fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa thumma ya'udu na lima qalu salibina min al-ismi bi sabab al-kafara ma la yanu wadannan dukkan su akwai kuskure da wanda yace thumma ya'uduna lima qalu yukarriru kenan sai sun sake fada da wanda yace an yi at-taqdim wa at-ta'khir ma'ana sai sun yi zihari sun fitar da kafara wato in sun kai zihari sai sun fitar da sun yantar da wato baiwa kenan sannan su dawo ba su da wani laifi a kansu mana yace wannan duk fassara guda biyu din ko waɗannan maganganu guda biyu suna da rauni amma zai zo yayi bayani akan mazhabobi guda hudu akan abin da malaman mazhaba guda hudu suka faɗa sai nan sai malam zai shiga cikin wato bayani to yana da kyau kenan mu fahimci irin wannan kuma mu fahimci qadiyya ta taimako da abin da ake cewa ba na neman taimako wajen kowa sai wajen Allah abin da Allah ce ka anima wajen wani sai wajen Allah shi sa malai cewa billahi nasta'in in kuma wanda ana neman shi wajen wani na to shikenan wannan shari'a ce Allah ya ce ka nema wajen shi domin akwai asbabu da Allah ya sanya ina fatan an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to kenan yanzu za a bayanin in ji malam ma'ana ta al'aud a wajen wato mazhabobi guda hudu malam ya ce ma'ana al'aud inda malik a wajen imamu malik abinda ake nufi sun ma ya'udu na lima kalu sannan su dawo akan wato abinda suka faɗa an gane ko ya ce to fihi ƙaulani akwai magana guda biyu tu'uwilatil mudawwanatu an fassara mudawwana ala kulli wahidin minhuma da kowane daga cikin su wa kilahuma dukkan su murajjahun arrinjayis akan shi kinan kowane arrinjayar da shi akan wani an gane ko yace to al-awwalu na farko annahu al-azmu ala al-jima'i faqat shine mutumin da yayi niyyar zai sake dawowa ya sadu da matarsa an gane ko kenan shi da ake nuyi da sun mai ya'uduna kenan al'audu alal azmi wato ya dawo ne akan niyyar lalle zai sadu da matarsa abin nan athani na biyu annahu al'azmu alal jima'i wasu kace abin da ake nufi da sun mai ya'uduna yayi dawara niyyar cewa zai sadu da matarsa kenan wa imsaki zawjati ma'an kuma zai rike matarsa wa ala kilal qawlayn mala yace dukkan waɗannan maganganu da biyu fala ishkala fil ayati babu wata matsala li anna al ma'ana hina idhin malam ya ce ma'ana a wannan lokaci wallazi na yuzahiru na min nisa'ihim waɗanda suka yi zihari daga matansu sun ma ya'azimu na alal jima'i sannan suka kulla niyyar za su sadu da matansu aw alaihim al imsaki ko suka yi niyyar yin jima'i tare da kuma cewa za su rike matansu ba za su sake su ba fa tahriru raqabatin tusus yantar da baiwa min qabli an yatamassa kafin su shafi matansu malam yace to fala munafata babu cin karo da juna babu kore juna bainal azmi alal jima'i tsakanin niyyar yin kulla niyyar yin jima'i aw alaihi ma al-imsak ko ko yin jima'i tare da niyyar rike mace ta aure kenan wa bainal i'taqi qabla al-masis da kuma wato yantarwa kafin ka shafi wato baiwa ka shafi matarka kenan kenan babu matsala dan mutun yayi niyyar rike ta kuma yayi niyyar saduwa da ita sannan abin nan kafin ya shafa wannan niyyar dan ta zo mishi ai babu matsala niyyar tana iya zuwa malin yace to wa ghayatu ma yalzamu ala hadha alqawl abinda zai matuƙa iya abinda zai lazimci mutane ko zai lazimta a ilmance akan wannan magana hadful irada an shafe nufi wa huwa waqi'un fil qur'an kuma cikin qur'ani irin wannan a shafe nufi yana da yawa cikin alqur'ani ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ce idza qumtum ila salah in kun kai niyyar tafiya zuwa ga sallah yace ai aradtumul qiyama ilaiha idan kuka yi niyyar tsayuwa zuwa ga sallah to ba a yin arwalla in an zo an yi tsaye cikin masallaci ana nufin in kayi niyyar yin tsayuwa zuwa ga sallah kenan tun daga wannan lokaci niyyar sai ka yi shirin yin alwala wa qawlihi da inda Allah ce fa idza qara'ata alqur'ana in kai niyyar karatun alqur'ani ba in ka karanta qur'ani ba ai aratta qira'atahu fasta'id billahi sai ka nemi neman tsari duk da cewa sun ka ce a'a sai in ka kare karatun qur'ani ne sannan zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai masu irin waɗannan fassarori amma dai zance wanda an ka dauka shi ne in kai niyyar karatun alqur'ani domin a wani lokaci ka fi bukatar tsari ga shi dan saboda za ka yi babban aiki shine karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'anar aud shi ko abinda ake nufi da auda sun ma ya'udu na lima kalu kenan inda shafi'i a wajen imamu shafi'i an gane ko yace an yumsika ha ya rike ta an gane ko ba'dal muzaharati bayan yayi zihari zamanan lokaci yumkinuhu wanda yake yana yiwa gare shi an yi tsallika fihi yana iya sakin ta fala yutalliqu ba zai sake ta ba wa alaihi ma yace in muka dauki wannan fassara ta Imam Shafi'i fala iskala fil ayati aidan babu wani iskali babu wani abin rikitarwa la'anna imsakahu iyaha domin rikon da ya mata azzaman al-mazkur tsawon lokaci wanda an ka ambata la yunafi takfir qabla al-masis baya kori cewa sai ya sai yayi at-takfir sai yayi kafara qabla al-masis kafin ya shafi mace kama huwa wadihun kamar yadda yake wato wadih kinan ma'ana lokaci wanda zai iya ya'uduna ma'ana zai rike ta ne iya tsawon lokacin da shari'a ta bashi cewa mutum na iya ɗaukar wannan lokaci bai sadu da iyalinsa ba ina fata an fahimci ni to wanda kuma ko da ila idan tsawon mutum ya yi ai wata hudu ne aka bashi an gane ko ko da ya yi rantsuwa to kaga kenan kuma ziharin ma kamar wani nau'i ne kenan na haramta ba kanshi mace kenan dai watan nan hudu to tsawon watan nan hudu kenan wata hudu shine sun mai ya'uduna kenan kafin dai waɗannan watan hudu su cika kafin mace ta nemi haƙƙinta ya ce to wa ma'anar al'audi abinda ake nufi da al'aud sun mai ya'udu na kinan ciyan aya inda ahmad wajen imamu ahmad huwa an ya'uda ilal jima'i ya dawo ya sadu da matarsa dawowa zuwa ga jima'i au ya azima alaihi ko ya kulla niyya ya ce to amma al'azmu niyya faqad bayyana annahu la ishkala fil ayati babu wani rikici a cikin aya Allah kauli bihi ga wanda sun ce niyya tun da mutun ya niyyar ya sadu da iyalinsa dai ba ai bai nuna ya sadu da su ba kenan yin kafara zai sannan ya sadu da su ya ce malin ya ce wa ammal qawlu wa amma al bi annahu al-jima' maganar take nuna ta imamu ahmad guda daga cikin maganunsa ta nuna cewa jima'i ake nufi yace to fal jawabu amsa annahu in zahara in yayi zihari wa jama'a sannan ya sadu da matarsa qabla takfir kafin ya fitar da kafara yalzamuhu al-kaffu anil masis ya zan wajibi gare shi ya kame daga saduwa da iyalinsa marratan ukhra wani karo hatta yukaffir har sai yayi har sai yayi kafara wala yalzamu min hadha malan yace bai zajimta daga wannan jawazul jima'il awwali cewa jima'i na farko da yayi qabla takfir kafin ya fitar da kafara ya halatta gare shi لأن الآية من آية على هذا القول أكون ونن إنما بينت تبيناني حكم ما إذا وقع الجماع حكم إذا جماع يأبكو قبل التكفير كافي متن يفتر وأنه وجوب التكفير تانون واجبي كده نسي أن كفارة قبل مسيس آخر كافي أشاكي سادوا كافي أشاكي سادوا دا إيالي أما الإقدام على المسيس الأولي أما fuskantar da mutum ya yi ikdam ma'ana ya yi jarumta har yaje ya fada matarsa na farko fa hurmatuhu ma'lumatun abin da yake haramtacce min umumi qawlihi ta fuska abinda umumin fadar Allah subhanahu wata'ala min qabli an yatamassa kafin wato su sadu da juna kidan kaga wannan ya nuna cewa kafin a sadu ne ya kamata a fitar da wato wannan kafara kidan sai nuna cewa wancan da yayi ya aikata haramun amma gaba kada ya sake sai ya fitar da kafara ya ce to wa ma'anar al'aud inda abi hanifa abinda ake nufi da al'aud wajen imamu abu hanifa an gane ko kenan wajen sun mai udun lima qalu rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama yace huwa al'azmu ala al-wat'i shine mutun yayi niyyar cewa zai taki mace malam yace wa alaihi fala ishkala kuma nan ma dai tun da niyya ce babu laifi kama ta kaddama kamar da ya gabata malam yace wa ma hakahu al-hafiz ibn kathir abinda ibn kathir ya ruwaito rahimahullahu Allah ya masa rahama fi tafsirihi a cikin tafsirinsa an malikin daga imamu malik min annahu cewa hukiya anhu an ruwaito daga gare shi dama hukiya masu yi tamrid ce an al'auda abinda ake rufi da al'auda sun mai ubnu su dawo aljima'u shine jima'i fa huwa khilaful ma'ruf min madhhabi sabani ya saba abinda an ka sani a cikin mazhaba ta imamu malik kenan ibnu kathir ya yi riwayar ra'ayi wanda yake wato mai rauni malam yace wa kadhalika ma hakahu an abi hanifa haka kuma abinda ibnu kathir ya ruwaito daga abu hanifa min anna al-auda abinda ake nufi da audu huwa al-audu ila zihari ya dawo ya sake yin zihari ba'da tahrimihi kinan bayan ya haramta makansa an gane ko ba'da tahrimihi bayan an haramta wato kinan yin zihari kin wa raf'a ma kana alaihi amrul jahiliya kina an dauki abinda yake na umur al'amarin jahiliya ya ce to kina ana nufin dawowa shine ya dawo zuwa ga zihari bayan an haramta yin zihari din an gane ko kuma an ɗauki abin da ya kasance na al'amarin jahiliya game da zihari mace ta haramta wato har abada kenan ya ce to fa huwa khilaful muqarrar fil furu'il hanafiya cewa abu hanifa haka ya fassara cewa a dawo bayan zihari bayan an haramta yin ziharin ko ko kuma bayan an ɗauki irin hukunce hukunce na jahiliya da sun ka shafi zihari shi da ake nufi sun mai ya'uduna su koma zuwa ga wancan tsari na jahiliya fa huwa khilaful muqarrar ya saba abin da yake tabbace fi furu'il hanafiyya a cikin littattafan hanafiyya an gane ko min annahu al-azmu ala al-wat'i shine abin da ake nufi cewa da cikin hanafiyya sun ce shine mutun yayi niyya ya daura niyya ala al-wat'i cewa zai dawo ga takin matarsa shine sun mai ya'uduna suke nufi wato fasar shi a wajen su kama da kanna malam yace wa ghalibu ma qila galibin abin da an ka faɗa fi ma'anar audi a wajen a ma'anar cewa zai dawo sun ma ya'udu na kenan ila ma zakar na min akwalil a immati rahimahullah na daga abin da muka ambata na maganar shugabanni ko kuma a imma na wato na mazahib kenan jagorori kenan na mazahibul fiqhiyya malin ya ce to raji'un ila ma zakarna zai dawo ne zuwa ga abin da mun ka aminta duk abin da wa galibu ma qila duk abin da an ka faɗa fi ma'anar al'audi na ma'anar dawowa raji'un ila ma zakarna dukkan shi duk yadda zaka gani magana za ta dawo ne dai daga cikin min aqwalil a'immati rahimahullah za ta dawo ne daga cikin maganganun malamai ma'ana yana da ba yadda za a iya samu ta magana ta fitar dai daga cikin wato maganganun da waɗannan malamai suka faɗa malam yace to wa qala ba'dul ulama sashen malamai yace al muradu bil audi abinda ake nufi da dawowa ar ruju'u ila al istimta'i shine ya dawo zuwa ga jin daɗi da mace da ghairil jima'i ba amma ba ta fuskar jima'i ba ma'ana ya dawo wajen shafar jikinta ko abin da ya kama da haka ko sumbanta ya ce to wal muradu bil masisi fi qawlihi abinda kuma ake nufi da da shafa fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala min qabli an yatamassa khususul jima'i to jima'in kawai ake nufi wa alaihi malam yace to fala iskala babu matsala walakin malam ce sai dai la yakhfa adamu zuhuri hadal qawl sai dai zahirin wagga magana wato ba ta bayyana lalle tabbas jima'i an hana shi to amma kuma ayat ba ta ce ba bai da izinin ya kalli matarsa bai da izinin ya fira da ita bai da izinin ya shafi jikinta da abin da ya kama da haka malam ce to duk da haka dai tun da dai can ayat jima'i take rufi tun da ya tamasa zancen jima'i ne ake yi ba ana rufin shafar jikinta ba to malam yace dai zahirin shi bai bayyana sannan kuma ko da ma zahirin shi ya bayyana ai daga shafar jikinta ana tsoron kuma abin ya nisa ya kai ga jima'i kaga an samu matsala malam yace wa tahqiqu magana wadda at tabbatatta adamu jawazi istimsa'i bi wata'i an gane ko bai halatta ba mutum ya ji daɗi ta fuskar takin matarsa aw ghairihi ko wani sa qabla takfiri kafin dai ya fitar da kafara li umumi qawlihi saboda umumin fadar Allah min qabli an yatamassa kafin su shafi juna ya ce to wa ajaza ba'dhum amma sashen su ya halatta kinan sashen wadansu al-istimta'a bi ghairi al-wat'i shi ji daɗi ba amma ba ta fuskar takin matarsa ba da ita ke ne ji daɗi da ba iyalinsa qa'ilan ya ce innal murada bil masis abinda ake nufi da shafa fi qawlihi a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala min qabli an yatamassa nafsul jima'i jima'i ake nufi la muqaddimatuhu ba wai muqaddima ta jima'i ba ma'ana shafar jiki ko kuma sumbanta da abin da ya kama da haka malam yace to mimman qala bi zalika daga cikin wadanda sun faɗi wannan al-hasan al-basri akwai hasan al-basri wa thauri da imam thauri wa ruwiya an shafi'i kuma an ruwaito daga imam shafi'i fi ahad al-qawlaini da ɗaya daga cikin maganganun da shi imam shafi'i ya faɗa kidan banda wato duk abin da bai kai jima'i ba yana iya halatta an gane ko kafin a fitar da kafara wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayukan da an karwaito daga imam ash-shafi'i malam yace wa qala ba'd ulama sashen malamai yace allamu fi qawlihi lamun da an ka zo fi kaulihi inda Allah an ka ce Allah ya ce lima qalu bi ma'ana fi kina sai sun ka ce ay yauduna fi ma qalu suka dawo cikin abin da suka faɗa bi ma'ana yarja'una anhu suka dawo daga gare shi ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alwahibu wanda yayi kyauta al'aid al'aidu fi hibatihi wanda ya dawo cikin kyautar da yayi an gane ko mai tahqiqin wanda littafi yace hadisi ne na akhrajahu al-bukhari hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 1490 wa muslim da imam muslim hadisi na 1620 min hadisi umar daga hadisi na umar wal bukhari kuma buhari ya fitar da shi hadisi na 2500 da 89 da imam muslim hadisi na 1622 min hadisi ibn abbas hadisi ibn abbas bin hawihi inda aka ce wanda ya kyauta dawo cikin kyautar shi kalkal an gane ko kamar kare na wanda ya dawo ya amai ya abin nan nashi ya dawo cikin amansa to kaga shi yasa malamai suke cewa kidan bai dace mutum ya kyauta ba ya dawo akwai sabani da malamai suka ce to ai shi kare ya halatta kare shi ya dawo cikin amansa bai bai bai bai tadin shi wasu suka ce a to ai misali ne wanda bai da kyau an ka bayar akwai maganganu da malamai dai amma dai kyauta mutum yayi ta yayi zancen dawo akan ta kun bai dace ba sai dai akwai wani abu da ya fahimta na saba ma shari'a to kenan waɗansu malamai sun ka tafi cewa allamu kuma bi ma'ana an kenan harafi na an ay ya'uduna amma qalu su dawo daga abin da suka faɗa ay yarji'una anhu malam yace huwa qaribun mimma qablahu duk da yana kusa da wato abin da an ka faɗa kenan da suka ce allamu bi ma'ana wato fi thumma ya'uduna fi ma qalu da wanda sun ka ce allamu bi ma'ana an thumma ya'uduna amma qalu duk da ma'anar su tana kusa da juna in ji malam an gane ko to nan kenan bahasi na na lugha niyaba da kuma babu tadammun dai akwai manganu na malamai daban-daban malam yace to qala muqayyiduhu afa Allah anhu mai taqayyidin wannan littafi Allah shi masa afwa an gane ko malam yana nufin kansa to afa Allah an shaykh wa anna wa an jami'il muslimin malam yace to alladhi yadhharu abinda yake bayyana wallahu alamu Allah shine mafi sani annal auda shi da Allah yace thumma ya'uduna abinda ake nufi da dawowa lahu mabda'un yana da farko wa muntahan yana da karshe famabda'uhu farkon shi al'azmu alal wat'i mutun yayi niyyar sai dawo takin matarsa bayan yayi zihari yayi niyya ya kulla niyyar cewa zai saru da iyalinsa wa muntahahu karshen shi alwat'u bil fi'l shine ya taki matarsa an gane ko kina abu yana da farko yana da tsakiya da karshe dole shi yasa wani lokacin sai a samu abu farko sunan farkon sa ko sunan tsakiya ko sunan karshen sa malam yace fa man azama alal wat'i duk wanda ya niyyar takin matarsa bayan yayi zihari faqad adabin niyyati ya dawo ta fuskan niyya fatalzamuhu al-kaffara sai kaffara ta zan wajibi gare shi li ibahatil wat'i domin an halatta don ta halatta mishi takin matarsa wa man wati'a bil fi'li wanda kuma ya take matarsa bil fi'li kina a aikace tabbat tahattama fi haqqihi luzum to tahattama ya zan wajibi shine tahattama fi haqqihi a cikin haƙƙin shi al-luzum wajibi na kafara an gane ko wa khalafa kuma ya saba bil ikdami da yayi wato jarumta ma'ana ya jajirce alal wadi hayyaji ya taki matarsa qabla takfir kafin ya je ya fitar da kafara malam yace wa yadullu li hadha abinda ke nuna wannan annahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lamma qala lokacin da yace idan taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmi biyu suka hadu da da takubban su an gane ko wajen yaki kenan yake nufi fal qatil wal maqtul fi nar da wanda anka kashe da wanda ya kashe duk wuta zasu qalu ya rasulullah sun kace ya kai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qad arafna al qatila to shi wanda ya kashe mun san shi ma'ana mun san dalilin da yasa za a ce waye shiga wuta fama balul maqtuli to shi ko wanda aka kashe mi addalin da yasa za a ce shiga wuta qala ce innahu shi kana ya kasance harisan yana kwaɗayi ala qatli sahibihi cewa sai ya kashe wancan abokin dan uwansa yace malam yace fa bayyana sai ya bayyana ala anna al azma cewa niyya ala al fi'li akan aiki amalun aiki ne yu'akhadhu bihi al insanu wannan niyya ana kama dan adam da ita ina an fata an fahimci an gane ko kenan sai zamanto wato niyyar yin aikin ita ma ana iya wato kama ta kama kama dan adam da shi to wannan kuma hadisin yana nuna cewa musulmi in sun ka hadu akan son rai ba wai akan kuskure ba domin yin kuskure shi shari'a ta bayyana cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata haka Allah ya faɗa sannan kuma ya faɗi cewa musulmi suna isu yaki akan kuskure ayi sulhu tsakankanin su wa in ta'ifatan min al mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma kisa kuma na kuskure bai hana mutum bai sa hitar da mutum daga cikin imani ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla inda Allah ce faman ufiyahu min akhihi shay'un wanda an ka yafe mishi na dan uwan shi kaga baya ya kashe shi an kira shi dan uwan shi to inda ba musulmi bane kaga ba a kira shi dan uwan sa malam yace to fa in qila idan an ka ce zahirul aya zahirin wannan aya al mutabadiru minha abin da ke gaugawa zuwa yuwafiqu qawl al zahiriyya zai dace ne da maganar zahiriyya alladina alladhi qaddamna butlanahu wanda an ka gabatar da cewa zance ne wanda yake batacce bai inganta ba li'anna adh-dhahira al-mutabadir min qawlihi domin abinda adh-dhahira abinda ke saurin gaugawa zuwa a kwakwalwa inda Allah ya ce lima qalu annahu sighatu adh-dhihar ga abinda sun ka faɗa na zihari fa yakunu al-audu laha sai zamanto dawowa zuwa gare ta takriruha marratan ukhra su sake faɗatta kaga ya fi fitowa a fili malam yace to fal jawabu amsa annal ma'ana ma'ana lima qalu ga abin da sun ka ce innahu haramun alaihim cewa haram gare su shine abin da ake nufi wa huwa aljima'u shine jima'i malai yace wa yadullu lidhalika abin da ke nuna wannan wujudu nadhirihi wujudu nadhirihi samun tabkar irin wannan fil qur'ani a cikin alqur'ani fi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce wa narithuhu ma yaqulu za mu gade shi ma yaqulu abin da ya faɗa malin ya ce suratu maryam aya ta 80 ai ma yaqulu innahu yu'tahu abinda ya ce Allah zai bashi min malin na dukiya wa walidin da yaya an gane ko ma yaqulu kenan innahu yu'tahu fi qawlihi inda yace la utayanna malan wa walada za a bashi malan dukiya wa walidin da yaya kafiri ne musulmi zo karban bashin shi sai ce mishi to tai ba ka ce akwai lahira ba sai mun ka tai lahira za a bani kuɗi da yaya sai in an ba da kuɗi sai in biya ka saboda yana ganin lahirar shi bai dade ita ba kenan magana ce ta iski shi sa Allah ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada malan yace to wa ma zakarna abinda mun ka ambata min anna man jama'a qabla takfiri mutumin da yayi jima'i kafin ya fitar da kafara kenan ta zihari yalzamuhu al-kaffu anil masisi ya zan wajibi kada ya sake safar matar shi ya sadu da ita maratan ukhra wani karo hatta yukaffira sai ya sai ya fitar da kafara malin yace huwa tahqiqu shine zance tabbatacce khilafan liman qala sabani ga wanda yace tasqutul kafaratu bil jima'i kafara ma gaba ɗaya ta fadi bil jima'i yin jima'i qabla al masis kafin ma wato tasqutul kafaratu bil jima'i kafara ta fadi idan yayi jima'i ya sadu da matarsa an gane ko qabla al masis wato kafin shafa kenan an gane ko kenan misali kafara tana faduwa in yayi jima'i kenan ba sai yayi kafara ba tunda har ya riga yayi jima'i kamar ruwiya an zuhri kamar da an karoto shi daga zuhri wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair wa abi yusuf da abi yusuf an gane ko yace to wali man qala da wanda yace talzamu talzamu bihi kafaratani kidan mutumin da ya sadu da matarsa ya yi zihari sannan ya yi jima'i to kafara biyu zai yi inda kafin ya kafara ne kenan kafara biyu laifi biyu ya kama shi kenan kamar ruya an abdullahi bin amr bin al-as kamar da an karoto shi da abdullahi dan amr dan as wa abdurrahman bin mahdi da abdurrahman dan mahdi wani man qala kuma da wanda ya ce talzamuhu thalathu kafaratin sai yayi kafara uku kaga ya ribanya mishi tana yiwa ta farko ta zihari ta biyu saboda ya riga ya yi jima'i kafin zihari ta uku kuma na san saboda tsoratarwa da taklidi kamar rawahu sa'id ibn mansur kamar da sa'id dan mansur ya ruwaito shi an gane ko anil hasan daga hasan wa ibrahim da ibrahim to amma dai riwayar da an kayo daga sa'id ibn dan mansur an ka duba mai tahqiq wani littafi yace siyakin shi fi rajulin zahara min thalathin niswatin mutum ne ya zihari daga mata uku fa qala hasan wa ibrahim alayhi thalathu kaffaratin to wannan yana da kaffara guda uku ina fata an fahimta to kenan wannan ba shi ne ke zancen cewa ba zai yi kafara uku ga mace ɗaya sai dai abinda abinda an ka fitar shi ibnu hazm ya fitar an gane ko daga tsariƙi nashi na sanadin shi daga hassan da ibrahim sun ci fil ladhi yuzahiru mutumin da ya zihari thumma ya tawa sannan ya take mace qabla an yukaffira kafin yayi kafara sun kace alaihi thalathu kaffaratin kafara uku ne yace to fa ka anna ibn hazm rahimahullah wahima fi an-naql ka ce dai kamar ibn hazm yayi waham ina a lokacin da yayi riwaya almuhimmu da ga magana ta su akwai ta tabbatata ce to malam yace duka waɗannan maganganun da suna da rauni wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah kaga duk bayanan da malam ya kawo da hujjoji da dalle ce dai karshe dai ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala ta wato thumma ya'uduna lima qalu idan muka dawo yan uwa musulmi yanzu zamu dawo da cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shi shi ya kawo ayar da take akan jerin ayoyi a mas'ala ta 1078 malam yace fa in qila idan an kace li ayi ma'anin ta wace ma'ana ce ko dan saboda wace ma'ana ce khassallahu ta'ala thalathata Allah ya kebe mutum uku wal khamsata da biyar bi zikri a cikin ambato fi najwa a wajen ganawa duna ghairihi ma banda wani su min al-a'dadi cikin adadi fi qawlihi ta'ala inda Allah ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum to ai ba uku ɗaya ba ko biyar ko dubu ne ko dubu da ɗaya ko dubu ko biliyan ma duk dai in dai za a ganawa malam yace to abin da yasa an ka keɓance wannan li anna qauman saboda waɗansu mutane minal munafiqina daga cikin munafikai takhallafu sun tsaya baya littanaji don su gana ala hadainil adadaini akan wannan adadi mughayazatan lil mu'minina don su bakanta mu'minai dare daga alghayz ne mughayaza fa nazalat al aya sai aya ta sabka ala sifati halihim akan sifa halin su ta'ridan bihim dan ayi ta'ridi jirwaye da kamar wanka wa tasmi'an lahum dan ajiyar da su an gane ko wazida fiha ma yatanawalu kullu mutanajaini sai an ka ƙara a cikin ta dukkan abin da yake yatanawalu kullu mutanajaini duk abin da yake wato ya shafi waɗanda sun ka gana ghaira tilka ta'ifataini wanda ba waɗannan ba wa huwa qawluhu ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala adna min dhalika wala akthara kenan daga baya bayan an ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum adadin su an ka hankalta masu uku ne wala khamsatin illa huwa sadisuhum da wadansu wadanda su su biyar ne sannan kuma sai an ka ce a'a wala adna min zalika wala akthara ko da kasa da haka ko abin da yafi haka duk dai wato ma'ana da shi yasa an ka kebance wadannan adadin da an bato hikimar da ta sa akai wannan kenan ina fata an fahimta sannan kuma dalibin ilimi ya kamata ya hattara ma yakunu min najwa akwai qira'a ma takunu min najwa thalathatin domin an najwa ana iya dauka shi matsayin muannas kuma ma yakunu ana iya dauka shi wato muannas ne wato ghaira haƙiƙi kina ana iya tafkiri shi an gane ko ko annajuwa dama tana nufin alijtima haɗuwa ce ko asirru sirri kenan sai zamanto damiri yana iya kuma zuwa ga ma'ana ta asirru sai an ka ce ma ya kunu akwai kira'a ma ta kunu kira'a ce ta Abu Ja'far ya karanta ma ta kunu min najwa sannan kuma wala aksara min dalika wala adna min dalika wala aksara shi Imam Yaqub ya karanta wala abin wala aksaru wala aksaru min zalika da dhamma kan wani ɗalibi ya ji wannan kira'a wanda bai san ta ba ya zo ya zabar ya ce ai babu wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 182 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shine kawo aya wadda take karkashin jerin waɗannan ayoyi malam yace to hadhihi aya wannan aya ta dullu tana nuna ala talabi taqdimi sadaqa cewa akwai buƙatar an nemi a gabatar da sadaka a babal munajat kafin a tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko malam yace to wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa shin kun ji tsoron ku gabatar bayna yadayna juwakum kafin gabanin ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sadaqat sadaqoki sadaqoki kuna jin tsoron wannan ko kun abin nan fa idh lam taf'alu in buku aikata ba wa taballahu alaikum Allah kuma karbi tuban ku an gane ko kenan Allah ya riga ya karbi tuban ku ya dullu ala khilafi zalika yana nuna cewa kenan babu bukatar sai an yi mi sai an bada wannan sadaka malai yace to wal jawabu amsa zahirun amsa ce bayyana wa huwa cewa annal akhira wagga aya ta karshe nasikhul lil awwali ta shafe ta farko kinan ma'ana can da kafin a gana da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai an gabatar da sadaka daga baya wannan aya sai ta zo ta shafe ta an gane ko wal ilmu inda Allah ta'ala duk da yake wadansu sai ga sun fake sun ci ai sayyidina Ali shi kadai ne ya aiki da ita sannan sannan aka shafe ta akwai maganganu da suke kawo wato irin waɗannan abubuwa suna bukatar sai an kawo dalili wanda yake wato ya inganta an gane ko wani na iya cewa to ya za a iya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana son ganin shi can farkon musulunci an gane ko can farkon musulunci a ce a dole sai an gabatar da wani abu ha to ai ba neman kuɗi ne ake yi ba a a wancan lokacin saboda a tantance mai gaskiya da wanda bai da gaskiya ne domin an bar ganawa da manzo kofa buɗe har wanda bai da buƙatar ganawa da manzo sai zuciya na son gana da manzo sai abin ya zama to kamar wasa su kuma mutane da an sa kuɗi cikin abu to ba wanda zai yin shiga da bi sai wanda bi sai wanda ya san yana da buƙata shi yasa daga farko Allah ya kawo wannan daga baya kuma Allah ya shafe saboda musulmi sun yawa kuma sun san kima annabin su ba za su yi irin wannan ba wanda kuma mu'amala ce wadda haka kamata mutane in sun kimanta annaba kuma su kimanta malaman su kada zaman to malaman su zaman to kamar duk lokacin da kaga dama zaka zo ka fada ma malami duk lokacin da kaga dama sha biyu na dare karfe na dare ka kira malami kana da wata bukata ko abin da ya kama da haka wannan yana nuna cewa babu mutunta wato mallamta kuma babu mutunta wato ilimi kenan to yana da kyau da mun fahimci wannan domin al'ulama'u warasatul anbiya ko da suke su malamai ba annaba bane amma dai su suka gani wato abin da annabawa suka bari to wannan shi ne abin da malam ya kawo na cewa an shafe hukuncin ta kuma ko gidan likita idan da za a bari gidan likita a ce ruwan da ya zo a duba shi kyauta sai ga kowa ma yana zuwa ko da yana da bukata ko bai da amma idan an ce to akwai abin da za a bayar sai ga in ba wanda yake da rashin lafiya ba wanda zai shi na fata an fahimci na fata an fahimta wallahu ta'ala alam to wannan al'amarin duniya kenan balantana kuma wato al'amari da shafi na addini wanda ya fi kima da daraja kenan wannan ayar an shafi ta abu na karshe wanda zamu bayar da an ka ce na farko faqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa nan sadaqa guda an ka ce ku bayar can kuma an ka ce ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqat kun ji tsoron ku bada sadakoki saboda an ka ce nan ya ayyuhal ladina amanu faqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa na ana nufin kowane mutum zai bada sadaqa daya a aya ta farko aya ta goma sha biyu kenan inda ce aya ta farko da nufin wadda ta faɗi zancen sadaka a nan kira aya ta goma sha biyu a cikin suratul mujadala ita ko aya ta sha uku sai take a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna zuwakum sadaqat na an hankalta mu kowa zai kawo tashi sadaka ne kenan can an hankalta mu ko ba da sadaka kenan kowa ya kawo tashi sadaka nan kuma sadaqat jam'i ne sadaka za a rarraba ba kowa tashi kenan ba kuskure ne an ka samu ba ina fatan an fahimci wannan bayani don kawo ne sa tsammanin akwai abin nan kuma alaran mai hadda alqur'ani kasancewa يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مفردني آية تقبلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات سيكسنتم كما جمعيني to wannan shi ne abin da ya kamata mu kara a ƙarƙashin wannan sai ya zamanto kenan wato abin nan sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 1079 malamin a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yahlifuna 'ala al-kadhibi su munafiqai suna rantsuwa akan ƙarya wa hum ya'lamun sun san cewa su makaryata ne inda Allah ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wadanda sun kace in kai mamaki ka kalli labarin wadansu mutane wadanda sun kace in lamarin wadansu mutane wadanda su ba su tare da ku kuma ba su tare da su amma su wadanda mutane suna ƙarya an gane ko malam yace to kulna me yake nan ma fa'idatu qawli ta'ala menene fa'idar da Allah ce suna rantsuwa da da Allah ubangiji madaukakin sarki kuma su makareta ne malam yace kulna zamu ce fa'idatu abinda an fa'ida shi al ikhbaru abada labari anil munafiqina game da munafiqai annahum su yahlifuna suna rantsuwa ala annahum su ma sabbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam busu zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wasu sahabi da sahabbansa ma al yahudi ba su ba su zage manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da Yahudawa ba kadibina suna masu ƙarya kenan muta'ammidina lil kadibi suna masu wato ba su kadibina kenan ma sabbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ma al yahudi to kadibina su makaryata ne muta'ammidin lil kadhib kuma sun yi sun yi ƙarya da gangan yace to fahiyal yaminul ghamus yace ake da yaminul ghamus rantsuwa da take bai nutsar da ma'abucinta fa kana zalika nihaya fi bayani zammihim sai Allah kawo wannan dan ya nuna karshen kai matuƙa sun yi ƙarya kuma da gangan sun kai tabbatar da wato sun san cewa makaryata ne sai cewa ya halifu na alal kadhib kuma wahum ya alamuna kenan su sun san ƙarya ce suka yi rantsuwa ce akan ƙarya kuma ba su ji tsoron su faɗe ta ba da haka wannan kai matuƙa ne a nuna wato nuna kaskancin su wanda kuma zaka ga munafiki da mutumin da bai jin tsoron Allah da wanda Allah bai da kima a idonsa sai ka iske yana rantsuwa da Allah akan ƙarya don saboda ya cimma wani burinsa na duniya wannan kuma kaskanci ya yawa Allah kai mu da tsari da irin wannan to wannan shi ne abin da shi malam ya kawo shi sa an ka ce wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamuna annahum kadhibuna kenan sun san su makaryata ne to wannan shine abin da ya kawo mu karshen wato bayanin da ya zo a cikin wato suratul mujadala kenan cikin wadannan tafai guda biyu amma saboda lokaci ya fara karatowa kenan suratul hashr idan muka duba za mu ga cewa mai tahqiqin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha shaykh mustafa al-adawi a number 1 ya kawo bayani na ibnu ashur inda yace ibnu ashur ya ce a cikin tahrir wa tanwir wannan sura ishtaharat ta shahara da wannan suna na suratul hashr sannan kuma da wannan suna ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta yake cewa a cikin hadisi imamu tirmidhi ya yi riwaya daga ma'aqil dan yasar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala hina yusbihu thalath marrat a'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim mutumin da ya ce kenan lokacin da ya bi wayi safiya talata marrat a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim an gari ko so uku wa qara'a talata ayatin min akhir suratul hashr ya karanta ayoyi guda uku a cikin suratul hashr an gari ko na karshen suratul hashr kenan akhir wa qara'a talata ayatin min akhir suratul hashr al-hadith yace al-ayat allati awwaluha sai ayoyin shine farko farkon waɗannan ayoyin huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada har zuwa karshen sura ila akhir sura yace to ya kuma a cikin sahihul bukhari daga sa'id dan jubair sa'id ibn jubair yace nace ibnu nace da ibnu abbas suratul hashr suratul hashr sai yace qala sai ibnu abbas yace qul kace banin nadir kenan yace suratu banin nadir kenan ake nufi ai suratu banin nadir sura wanda an ka ambaci banin nadir yahudawa da suka zo suka zauna a madina ya ce to ibnu jubair ya sanya mata suna da sunan da ya fi shahara ne shi ko ibnu abbas ya sanya mata suna da sunan suratu bani nadir ya ce tana yiwa bai kaima wato lam yablughu tasmiyatu annabi sallallahu alaihi wasallam kina ibnu abbas sunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata bai zo mishi ba an gane ko kuma ba abin mamaki bane kenan daga baya sai ya zo mishi an gane ko tasmiyatu annabi sallallahu alaihi wasallam iyaha suratul hashr لأن ظاهر كلامه دومين ظاهر مغنى ابن عباس أنه يرى تسميتها يرى تسميتها سورة بني النظير إن غنى أسن يامت سونا سورة بني النظير لقولي لقوله دومين ياتي أن أن جبير ياتي قال كنان ابن جبير يبقى سونا تسيتي أن جبير كنان ابن جبير قال بني النظير بني النظير كنان يا كما تأتي لقوله لابن جبير كنان wa ta'wil ibn hajar domin nan magana da suka rubuto ta bata su rubuto ta kyau ba sai mutun ya hattara ya duba ko ya koma cikin at-tahrir wa tanwir daga menene an ka shafi don saboda ya ce wato li qawlihi kenan anna jubair qala banu nadir na fata an fi shi kenan sa'id ibn jubair ko ko ibn abbas da yace suratu banu nadir wa ta'wil ibn hajar tawilin da ibn hajar yayi kalamin ibn abbas ga magana ibn abbas ala annahu cewa shi kama sammai tuhabil hashri an gane ko kama sammaita ha kamar yadda ka sanya mata suna bil hashri an gane ko ana kiranta suratul hashr li alla yadhunna don ka aidatun annal murad kinan ka aidatun cewa abinda ake nufi bil hashr da hashr yawmul qiyamah ranar tashin alqiyama kinan shi ibnu hashr ibnu hajr ya nuna cewa abinda sa ibn abbas ya ce a kirata suratul bani nadir don ka a kirata suratul hashr wasu tsammanin hashr na yawmul qiyamah ake nufi ya ce wannan magana da tawilin da ibn hajar ya yi wa hada tawilin ba'idun in ji ibn ashur tawili ne mai nisa ya yi nisa wa ahsanu min hada amma mafi kyawu daga wannan anna ibn abbas shi ibn abbas arada anna laha anna laha asmaini tana da suna ne guda biyu wa anna al-amra fi qawlihi kenan da umurnin da shi ibn abbas yayi da yace qul kace littakhiri ya bashi zabi kenan ya ga ma kira ta suratul hashr ko kira ta suratul bani nadir فأما وجه تسميتها الحشر أبين ديسا أنك سيامت سنة سورة الحشر فلوقوع لفظ الحشر دومين كلمة الحشر تاضو فيها أتكنتا ولكونها دومين إتذكر فيها أنبت كلمة الحشر حشر بني ذكر فيها حشر بني النظير an faɗi korar da an kai mabanin nazir yahudawa min diyarihim daga gidansu ay min qaryatihim daga garinsu al-musammatu az-zahra wanda ake kira az-zahra qariban min al-madina domin sun zo sun zauna kusa da madina sun ka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaju ila bilad sham suka fita zuwa ga kasar sham an gane ko ila areha zuwa ga areha wa azri'atin da kuma azri'at da wasu yankuna ne wa ba'd buyutihim kuma da sashen gidajensu kharaju ila khaybar an gane ko zuwa ga khaibar wa ba'adu buyutihim sashen gidajensu kharaju ila al-haira an ce ba'adu buyutihim ana nufin sauran family family kenan kharaju ila al-haira sun ta zuwa ga haira wani yanki na ke kira haira don da ke al-haira cikin larabci tana nufin dimauta amma na sunan wani yanki na wa amma wajhu tasmiyatiha amma kuma dalilin da yasa an kasanya mata suna suratu bani nadir sura ta bani nadir fali anna qissata bani nadir domin qissa ta bani nadir zukirat fiha an ambace ta a cikin ta sune waɗannan yahudawa وهي المدنية كما wannan sura ta sauka ne a Madina bil ittifaq da ijma'in malamai wannan shine abin da dai anka kawo bayani kan suratul hashri da kuma ma'anoninta to da yake lokacin mu ya karatu ya mun halinsa zamu dakata ne anan sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko zamu zo mu dora wato a wato farkon wannan sura da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wannan shine darasin mu karshen darasin mu na 233 kenan sai darasi na gaba idan Allah ya kaddara insha Allah za mu tashi a darasi na 234 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته